عليهم إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخارج لما ترى ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق أمره وبجلاله العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إكرم أبي آدم وكريم والكاتب لنا سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نرجو الله تبارك وتعالى إذا كان وأن رانا تعتبر ashirin ga watan ramadana shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ne da talatin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a kuna cikin wannan sura ta suratul isra'i الله تبارك وتعالى وإن شئنا لنذهبن لنذهبن بالذي أوحينا إليك أيضا منصور da mun tafiyar da abin da muka wahayi wahayi ma'ana alqur'ani bi annam hubu fi min suduri wa masarifi mu shafi alqur'ani a kira dan mahaddata sannan mu shafi cikin musafi Allah ya ce da ya so da yayi haka sai duk mahaddacin alqur'ani ya bayi gari ya diba qur'ani babu hadda duk inda aka rubuta qur'ani a musafi a je a kode ya ga farin takarda babu ko kuma in application ne a ga ya duka ba za a ga inda duk qur'ani ne rubuce ba ثم لا تجد لك من به عليها وكيلا sannan ba za ka samu wani ranne wanda yake majalinci wanda zai gajince ka kan wannan lamari ba ma'ana dai alkalamu lin nabi wal muradu bihi ummatahu magana da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin al'ummarsa sannan wannan abin da Allah yake magana zai faru ne a ƙarshen duniya wato Allah tabaraka wa ta'ala zai tafiyar da alqur'ani duk wanda ya haddace alqur'ani zai ji ko fatiha ba zai iya karantawa ba sannan in aka je ka bude masahifin alqur'ani mutafin alqur'ani ba za a ga rubutu ba ba abu da zai saura cikin alqur'ani na hadda ka ko rubutu mutane za su zauna cikin wannan yanayi sannan ya Allah tabaraka wa ta'ala ya dauko ta iska wannan iskan duk wanda akwai imani a zuciyarsa iskan za ta kashe shi zai mutu to daga nan shikenan sai duniya ta wanzu idan ya saura ba wanda zai ce Allah Allah doron kasa shikenan sai a yi neman zirgatin ardu zindada sai ka ta yi gida to ainihin a nade kaza wato a yi tashin har kiyama saboda haka Allah da baraka wa ta'ala da ya so da ya tafiyar da Qur'ani wato ya shafe shi a kira dan wanda suka haddace shi sannan a goge shi a cikin masahib sannan ba za a samu wani wani mai wakilan wani wanda zai tsaya akan wannan lamari ba إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كثيرا Allah tabaraka wa ta'ala ce illa lakin ataynahu al-Qur'an Allah ce shibiri ya wanzar da wannan al-Qur'ani rahmatan min rabbik wannan rama ne daga ubangijin ka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna fadlahu kana alayka kabira domin falalan Allah tabaraka wa ta'ala da ya maka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam falala ne mai girma aziman haitu anzala ilai alayka yayin da Allah tabaraka wa ta'ala anzalahu alayka ya saukar ma da Qur'ani a gare ka ya Rasulallah wa ataka maqamal mahmud Allah ya baka maqamul mahmud Allah ya maka isra'i ya baka ya baka ya dada maka sallallahu alaihi wa sallam saboda haka falolin Allah akan ka masu girma ne ba za su gidanyu ba Allah tabaraka taala ma wadanna ba mai zalik da wani wannan duka dukkan ni'imomi Allah tabaraka taala ya tara maka ya baka girma kai ne akramul awwalina wal akhirin sallallahu alaihi wa sallam kai ne mafi bincin mutanen farko da mutanen karshe kai ne wanda Allah wa Allah maka ilmal awwalina wal akhirin wa zaraka ilma kai ne Allah ya sanar da ilmin mutanen farko da mutanen karshe sannan Allah ya kara ma ilmin da yan farko da karshe ma ba su da shi sallallahu alaihi wa sallam العلم كما بالإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زحيرا gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul da ji tamatul insu wal jinn da dai a ce mutane da aljanu za su taru a nan malamai suka ce hikima dan adam idan aka gaya masa wani aiki ya kai aiki ne mai yace wannan aiki sai ka ce aljani wato dan adam yana kaman aljani yana da wani tasiri da yake wani aiki mai wahala to Allah ya ce to in ku da aljanun ma gaba ɗaya da kuke gani kamar suna da wani kokari za ku taro ala an yatu akan mutum da aljanun su taro ala an yatu bi misli hadha alquran su zo da misalin wannan alqurani kwatankwacin sa amma fil fasahati wal balaga ya zama yana da fasaha yana da balaga kamar yadda alkur'ani yake da fasaha da balaga a cikin zuwa da mutunsa la ya tuna da misali ba za su ke zuwa da mutum kucin alkur'ani ba walau kana qaduhum li ba'din zahira ko da sashin su suna taimakon sashi ma'ana wa ai muhinan wato suna taimakon junan su yace wannan ayan ta sauka raddi ne akan fadin su walau shi ina la kulna mislu hada da mun so ai za mu faɗi misalin wannan saboda haka sai Allah tabaraka ta'ala mu shi alqur'ani mujiz wato mujiza ne mai gajiyarwa ne wa ijazu fi fasahati wa balagati gajiyarwansa kuma a cikin fasaharsa ne da balagansa duk yanda mutum ya san balaga yake da fasaha ba zai iya kawo fatan fatan alqur'ani ba saboda haka ajid al-arab ajid al-arab an yatu bi mithli hadha al-qur'an fil fasaha larabawa sun gaza su kawo fatan fatan wannan alqur'ani a wurin fasaha da kuma balaga na alqur'ani hatta kana alim min ulama ya amerika har aka samu wani malami daga cikin malaman amerika wanda ake kiran su oriented wato mushrikun mutanen yamma da suke yin gawarci su koyi dukan arabiya su koyi addini don su shirar da addiniyar mustashirikun to wannan mustashirik din al'amirki sai ke cewa wato hada ya kudu al-musulmuna ya takiduna annal qur'an mujiz musulmai suna kudutawa cewa al-qur'ani wato mai gajiyarwa ne la du'at an yake bi misli cewa ba wanda yake da iko da kawo misalin alqur'ani bal qalu hadha haqqan qalu bal qalu hal qalu hadha haqqan indahum am qalu faqad ta'assuban lidini shin musulmai sun faɗi wannan da gaske ne har haka qur'ani yake ya gajiyar da kowa ko kuma sun faɗi haka ne saboda ta'assubanci wato goyon bayan addinin su ne ya su faɗi haka wa qala wa'id na'am alqur'anu mujiz sai wani daga cikin malamai musulmai wanda suke karatu tare ya ce masa kwarai da gaske alkur'ani gajiyayye na to mujiza ne ya gajiyar da mutane qala kai Allahu kaifa taqulu qur'ana mujiz yace masa sai alaka ce qur'ani ya gajiyar wa ana bil fasaha wal balagati kaza wa kaza ba alhali ni ma ina da fasaha iri kaza da kaza ya ta bayyana irin fasahan da yake da shi wa anta kaza wa kaza kai ma kuma kana da fasaha kaza da kaza wa kana dirsu ma hum nahu wal arabiyya saboda suna karatun nahu da arabiyya tare da wannan bawan Allah wa kullu shay'in dukkan komai mun sani na arabiyya da nahu mun san wannan saboda haka qala wa na'am la allana nafsu shay'an min mithl al-qur'an ita da inda haka ne ko dai za a gwada ne mu yi wani abu misalin alqur'ani bari a kawo ma misali wani abu a ce ka kwatanta shi ka siffanta shi yadda Qur'ani yake siffanta mu yace jahannama hada yace ga jahannama khalqun azimun min azim mimma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala wannan jahannama wata halitta ne mai girma tana cikin abubuwa masu girma da Allah ya halitta saboda haka wato kaji dai ayya musifu jahannama fi ati ya ba'ad majiya saboda haka bismillah musifanta jahannama yadda take da yalwa da fadi da girman ta saboda haka sifanta mana jahannama mu ji irin fasahar ka sannan mu dauko fasahar qur'ani yadda qur'ani yayi amfani wurin sifanta jahannama mu kwatanta wannan fasahar mu ga wanne ne fi fasaha a cikin mu saboda haka sai ce to shi kenan sai ce to bismillah bari ya fara jahannama khalqun khalaqahu Allah min adai makhluqat yace jahannama halitta ne da Allah ya halitta yana daga cikin mafi girman halittu tasiku kaza wa kaza wa kaza fadinta zai dauki kaza da kaza da kaza ya ringa irba inga irga ba jahannama azimun kaza wa kaza jahannama mai girman kaza da kaza ne ya abbara abbaru bi ashar ibaratin dan da ya kawo jumlolin ibarori har guda goma akan siffanta jahannama sai wannan malami yace masa unzur ma qala Allah tabaaraka wa ta'ala ka duba abin da Allah tabaaraka wa ta'ala kuma ya fada wurin siffanta alqur'ani sai wurin siffanta jahannama sai ka kwatanta abin da qur'ani ya fada da abin da ka fada wurin siffanta jahannama mu ga wanne yake fada Allah ya ce yau mai kullu jahannama limta za ta taqulu hal min mazid dan da za a tambaye jahannama cin kin shiga sai jahannama ta ce shin akwai tsari wato halmin mazid din nan da alqur'ani ya fada yana ibara ne zuwa ga fadin jahannama duk abin da Allah ya dura mata sai ta ce ai akwai ƙari a dura a dura ta ce akwai ƙari karshe sai Allah tabaraka taala ya sa wata jindige wato sai ta ce kat kat kat yanzu kam ta ji ta ta cika saboda haka yace daraktum alquran mujizullahi qur'ana an yuqarib alquran yace hakika shi ya kawo jimloli guda goma wannan jimlolin gaba daya ba su kai misalin halmin mazid wato inda halin mazid ya siffar da alƙur'ani ya siffar da jahannama inda qur'ani ya cikin halin mazid ya siffar da jahannama to duk jumlolin da ya kawo guda goma ba su kai wannan nuna girman ainihin jahannama ba sannan ba su kai shi fasaha ba saboda haka Allah ya ce masa lalle ba wanda ya kusanci alƙur'ani a wurin ainihin wato fasaha abbar kulli ibarati ma ma qarabu halin mazid sun bada dukkan ibarorin su amma ba su kusanci halin mazid ba fakat halin mazid kadai saboda haka Allah ya ce la tunani mislihi walau kana faɗin libanin zahira ba za su iya kawo lokacin alkur'ani ba ko da sashin su yana taimakon sashi ma'ana ta hadda awwalan bil qur'an farko Allah ya tahaddin su ya nuna musu idan za ku dawo ba ku tankucin alkur'ani da suka gaza Allah sai ya kawo musu cewa am yaquluna naftara qul fa'atu bi ashari suwarin min mithlihi muftariyat wa adu man wadu masaratum min dunillahi kuntum sadiqin fi hudi da makauni Allah ya ce ko suna cewa wannan alkur'ani ka goshe ne to ka gaya musu zo bi ashari suwar min misli muftariyat su kawo muftariyat su kawo misalin sura goma kwatankwacin alkur'ani waɗanda aka kamo ba za su iya ba Allah sai ku kira kuma duk wanda yake da iko wanda yake kuma bayan Allah tabaraka da in dai da gaske kuke yi kuna da fasaha kuma za ku kawo kwatankwacin alkur'ani sai suka kasa wa salisan nauku wato bi surati bi suratin min mislihi Allah sai ku kawo sura misalin ta wa in kuntum fi raibin abakara ibn ma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah sai in dai da gaske kuke yi a rufin je kuna cikin ainihin kokonto don abin da muka sakar wannan bawa namu sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ku zo da kutankucin sura daya kamar inna adaina sura daya misalin alqur'ani sannan ku kira shaidun ku wanda yake kuma bayan Allah inda da gaske kuke yi cewa kuma kuna da fasaha kuna da basira ko kuma Allah ya ce am yaquluna tara qul fa'tu bi suratin min mislihi wa du masalatin min ghayri allahi kullu sadiqin wato ku zo da sura misalin sa wanda aka kago ku ainihin ne ni kuma bayan Allah su zama muku shaida inda zai yake cewa alqur'ani amma sai suka gaza wanda suka yi kokarin ma sai zama abun dariya kawai musaila masul kazzab yayi kokari ya ce zai misalta misalin alqur'ani da yake an karanta masa alam tara kai fa'ara kuka da sadin zin alayhi bi alkhairi wa fi tablil wa عليه درهم أبابيل ترميهم بإجاح في الدين وجعلهم كاسما كن سيتي وقد أنزل علي مثلها مما أن توقر من دئير ونا الفيل ما الفيل وما أدريك ما الفيل له زمن قليل وقد أم الذين ذلك من في أجربنا على قليل معنى لا جيوا دن جيوا قد أديو wannan giwa wani abu ne da yake da dogon hanci wani abu ne da yake da dogon murya amma irin wannan halitta a cikin halittun ubangiji kaɗan ne to wa ya gaya maka cewa kura wato giwa a cikin halittun ubangiji kaɗan ne to saboda haka haka dai ya yake ya wabur ya wabar inna ma anta wato bidin wa sarra wa sayru haqqun wa nagar haka nan yake siffanta abubuwa dai ainihin zomo la da tauhidi da dai na kuma na siffanta ɗaya a tamkar kadir wa ala kana yusri din bai ya kera ya kwado wanda yake cikin ruwa saman kina cikin kasan kina cikin dabo saman kina cikin ruwa bai gurbata ruwan ba yana sha ba kaga wannan ba zai zama irin alqur'ani ba saboda haka duk da wannan Allah tabaraka taala ce sun gaza ko da za a yi taron kara juna sani ne tsakanin mutane da aljanu ba za a iya zuwa da kwatankwacin alqur'ani ba a wurin fasaha da balaga ba wanda zai fahimci wannan sai wanda ya kaddare wani abu na sanin me fasahan da alqur'ani yake dauke da shi me irin balagan da alqur'ani yake da shi alqur'ani yana da abin da ake kiransa ijazi a kalma ta gaskiya sai ya dauke ma ya dauki ma'ana ma'ana mai yawa to saboda haka su kuma ba iya abbar abu sai sun yi ta kawo jimloli sai sun yi ta bayani amma alqur'ani yana da ainihin ijaz takaita abubuwa kuma a fahimta cikin abin da yake bada sabon da yake bayarwa saboda haka Allah sai ba za su iya ba sun taka kawo alqur'ani dukansa sun ka kawo surori guda goma sun ka kawo sura kamar guda ɗaya to bai lan tafalu lan tafalu idan dai ba ku aikata ba to ba za ku aikata ba har abada saboda haka duk tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولقد شوفنا للناس في هذا القرآن من كل مصل من كل مصل فأبى أكثر الناس إلا كفورا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qad sarrafna ay bayyana hakika mun bayyana lin nasi ga mutane fi hadha alqur'ani a cikin wannan alqur'ani mun bayyana musu min kulli masalin a kowane irin masa- misali mun bayyana amma fa ba aksara nasi ala makkata illa kufura mafi yawan mutane ma'ana mutanen makka sun ki sai dai su butulce su kafirce wannan alqur'ani juhudan lil haqqi saboda su musa gaskiya duk abin da ake bukata na misali alqur'ani ya zo musu dama duk annabin da Allah zai aiko Allah ya kan aiko shi ne da irin abin da mutanen su suke ji da shi to a lokacin larabawa ba abin da suke da shi ji da shi kamar iya magana fasaha fasahar magana shi yasa shu'arawu a cikin suke da ainihin matsayi matsayin da ba wanda ya gaisu a cikin al'umma saboda fasaha da shu'arawu suke da shi da kuma ainihin kokari saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce domin an zo musu da duk abin da suke bukata na misali a cikin wannan alqur'ani amma waɗannan kafirai ba abin da wannan ya ƙara musu sai dai su kutuce su kafirce wa Allah bi udalil haqqi su musanta gaskiya da sun gane qur'ani gaskiya ne sai suka dinga kabo wasu abubuwa kamar da zamu ji ayan da take gaba abubuwan da suke kabowa cewa in dai annabi Allah annabi ne da gaskiya to a musu waɗannan abubuwa da suke bukata فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوها أو تقول لك جنة من نخيل وإنج فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا
Allah tabaraka wa ta'ala ce sai suka ce lan nu'mina ba za mu yi imani ba a wannan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai ba ta tuka jira ranar har da yanzuwa har sai ka tsago mana daga wannan kasar maka da take da duwatsu da sauransu ba ruwa amma ka sa mana marmara na ruwa to inda ruwa yake kullula a tawo ila annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo wurin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu sai suka ce masa tufakkir lana yanbu'an min al-ardi ka sama mana wani makukuka na ruwa daga kasa yana diu min yanzu min al-ma ruwa ya ringa buga ko ta ina a cikin wannan garin Madina wato auta kuma laka jannatu ko ya zama to kana da wata gona bustanun wata gona min nafilin wacce take na bibinai au inabin ko na inabi fa tufakkir na anhara min anhara filalaha ka ainihin tsatsaga maɓuɓɓugar ruwa wato ruwa ya tsakiyar wannan gonan tabjima su ringa gudana da ruwa autuskira sama'a ko kuma ka faɗo mana da wani yankin sama kama za amsa kamar da yake rayawa cewa akwai Allah mai sama to ka faɗo saman ka sa ta faɗo akan mu alaina ta faɗo kisafan ai kida wani yanki na sama ya faɗo ya kashe mu auta ce auta ce billahi ko kuma ka kawo mana Allah mu gashi ga Allah ga mu ga Allah kuru kuru wal malaikati ka kawo mana da malaiku kabilan mu ga muna fiskantar su mu muqabalatan wa iyanan fanarahum idan maka muga su muna fiskantar juna mu gan su ganin annabin tsohuwa wato mu gan su kuru-kuru fanarahum mu gan su aw yakun laka baitin wato kai zamanto kana da wani gida wato min zufurin wanda ya zamanto a na zahab na zinari wato a ce kai wani gida na zinari wanda za mu ringa ne zabun zinari au tarqa tasqudu bis sama ko kuma ka hau daga sama bisallami ka hau saman ma ka nemi tsani ka hau saman wato idan ka hau ba za mu imani da kai ba lalle laka ne rufe ka don hawan naka ba zai samu imani da shi kai ba lau rufe ta ba ya kawo ma hatta tunazzila alaina min ha kitaban sai ta kawo mana wasiƙa littafi daga sama fi tasdiqo wanda zai nuna cewa gaskatawanka na karau mu karanta shi a mun karanta shi ce hada rasulun hada min rasul sallallahu alaihi wasallam wannan su ce wato wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan ka wannan sannan mu imani wato sannan ka kago wadannan abubuwa duka ce sai an musu wannan kafin nan su yi imani أو تسكت السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة كفيلا أو يقول لك بيت من زخرف أو تربي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا suka ce to sai an yi musu wannan abubuwa da suka dingo cewa dinar sunan ya fada musu da sama ba ko in ba faduwa da sama ba ko ya hau saman zai tsari an jingina ya haura sama bayan ya haura ba za su yi imani da ya ga musu da wasiƙa daga sama wanda za su iya karantawa cewa wannan manzo ne Allah ya ce kullum ku ga musu bahana rabbi ta'ajjuban abun mamaki sarki ya tafi daga Allah tabaraka wa ta'ala hal kunta illa basharar rasulun ai ma kunta baka zaman to bane dai kai mutum ne kuma manzo ka sa'ir rusuli kamar sauran manzanni walau kanu ya tuna bi ayatin wato da sun kasance suna zuwa ai wai wannan kanu ya tuna bi ayati bi ayatin sauran manzanni ba su kasance suna zuwa da ayoyin da aka nema ba illa bi idinillahi sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa alayhi hada bayan da bayan da ikon wannan ana rasulun fakat ni manzo ne kadai uballigu ma ursiltu bihi wato ni zan isar muku abin da Allah ya aiko ni da shi wal itiyani bil ayati laysa alayya kawo ayoyi ba hannu na yake ba yana hannun Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah ka irin waɗannan ayoyi ba hannu na yake ba yana hannunsa ne tabaraka wa ta'ala saboda haka laysa alayya shay za mu bayan da komai na hada wannan qalu sai suka ce masa to ajina bi kitabin yaktubu yaktubu Allah tabaraka wa ta'ala ka kawo da littafi ko wasiƙa wanda Allah tabaraka wa ta'ala rubuta a ciki min Allah tabaraka wa ta'ala da wannan wasiƙa wasiƙa ne daga Allah madaukakin sarki amma ba bayan haka ila shebatu zuwa ga shebatu wa ila utuba zuwa ga utuba zuwa ga abin jahil bin hisham zuwa ga wane zuwa ga wane suka dinga irgowa wato zuwa ga nadiru bin haris zuwa ga abdullahi bin abi umayya zuwa ga umayya bin kalab zuwa ga abi butari zuwa ga walid bin mugira suka dinga irgo suna a ce wasikar ta ambaci sunayen su gaba daya daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala bayan an ce an bata zuwa gare su ya ce amma ba inna muhammadan hadha rasulun min indi ce wannan lalle wannan muhammadu manzo ne daga gare ni Allah Allah ya faɗi haka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahum ana rasulun fakat shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce musu a shi manzo ne kare wa rasul laysa alaihi illa an yablugha risalata fakat shi kuma manzo ba abin da ke gare shi sai dai isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala wa ma baqi ala Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya saura kuma ba isar da sakon Allah wannan kannai na Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah yamna'u min itiyani bi hadhihi al-ayat wato Allah tabaraka wa ta'ala ya hana shi ko yana hana shi kawo irin waɗannan ayoyi saboda ilmu ta'ala bi annahum la yu'minun Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ilmin sa ya san cewa waɗannan mutane ba za su yi imani ba wa in lam yu'minu yulakum idan ba su yi imani ba kuma za a halakar da su wa idza halaku lan yatimma amru muhammadin sallallahu alaihi wasallam idan kuma ba su yi imani ba aka halakar da su to lamarin sai za a rasulullahi sallallahu alaihi cika ba Allah yana sai zaman to ya lizinci hakuri har lamarin sai cika waɗannan dukkan su mafi yawan su wato daga cikin yawansu kuma an samu wanda suka yi imani kamar shi walid ibn mugira an samu ɗansa Khalid bin Walid ya zama to sai kun mai suyuti lahi kamar yadda ya fara jagorantar yaƙi daga ranar gazuwar mota kamar shi Abu Jahl an samu igiyar matansa to yawancin su dai haka fi da su bai da imani saboda lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga idan ma ka ji shi kai to a gidansa a gidansa sai Allah ya bayyanar da wanda zai so shi haka kuma lamarin Allah tabaraka taala ke ya ci gaba da hakuri sallallahu alaihi wasallam har Allah ya bayyana lamarin sa gaba daya ya zama to shi kadai ne ya bayyana amma gashi addinin sa ya cika duniya gaba daya sallallahu alaihi wasallam وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في العهد ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا
malamai suka ce to da an tsaya a ayar da ta gabata cewa wato da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal kuntu illa bashar rasula da masu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai gari shi ma yace hal kuntu illa bashar rasula da shikenan amma anan Allah tabaraka taala sai ya ƙara bayani yace ma mana annasu an yu'minu waɗannan nasu anan al-kuffaru kuffaru makkata waɗannan mutane kafiran makka ba abun da yana su yi imani idda'ahumul huda yayin da shari'a ya zo musu da shi wurin da dai huda sallallahu alaihi wasallam da wannan shari'a ya zo musu ba abun da yana su imani illa an qalu aba'atallahu basharar rasulan sai suka ce yanzu Allah zai aiko mutum ya zama manzo kenan yanzu ma wanda suke ganin annabi mutum ne kamar kowa irin abun da waɗancan suka gani ne suke gani saboda haka dama dan adam yana da kususul bashariya yana da kuma kususiyya wato idan ka ga bashariyarsa to ba za ka amfani da shi ba shi yasa malamai suke cewa da yawa ƴaƴan bawan Allah da kuma matansa ba sa amfanuwa da shi saboda su suna ganin bashariya ne suna ganin ai wannan ubana ne ko mata ce wannan mijina ne wata mata da Allah ya zura da shari'a daga cikin matan magabata mijinta babban bawan Allah ne waliyi amma ba ta gani wannan kususiyar ranar sai ta yi wani ruya an nuna mata ga manyan bayan Allah yadda suke zirewa kamar tsuntsaye saboda ga kusancin su da Allah ga yadda suke cikin rama ta ga bayan Allah kamar mutanen girki amma wani kullum yana cewa bawan Allah gashi ban gashi ba sai yana cikin mafarki ce ki duba waye ne a gaba ki duba shi da kyau da ta duba sai ta tabbata ta gane mijin da ta ba shi yasa naga bidiyon nashi a karkace karkace baya miƙewa kamar yadda sauran suke miƙewa to saboda haka duk yadda ka kai su wannan bashariyan ita suke gani ba za su amfanu ba shi yasa duk wanda zai ainihin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala sai ya kore wannan ma kana mamu da ba'adin min rijalikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba baban kowa bane kar ma wani ya ce baban sa ne saboda kar bai amfanu ba saboda haka a ga bususiyar da Allah tabaraka ta'ala shi duk wanda ya aje wannan cewa shi ɗa ne ya kalli bususiyar to shi yasa zai amfano kamar yadda ɗaya daga cikin ƴaƴan maulan mu shehu ibrahim ya fi radiyallahu ta'ala yake cewa shi abdullahi yafi yake cewa ni wato shehu adili ne ni yanda kowane almajiri ya zai hidima haka na yi hidima wato ban ɗauki ni ɗa ba ne har ma shi yasa rira hijabiya za ka ji shehu yana cewa wato baitin ya gudu yake cewa Allah ya saka shi Abdullahi da Alkhairi ya mini hidima hidimatul waziri kamar yadda wani minista zai min hidima haka ya tube yake hidima da dukiyarsa da komai ya ringa hidima saboda wannan hidima da yi ne ya zamanto ya samu wato ya samu abin da ya samu saboda haka bai ga wannan buluwan ba cewa shi da ne ya sauke wannan abubuwan gaba daya saboda menene saboda idan ya ga wannan bashariyar ba zai amfanu ba yace to da wannan ne ya samu amfanin da ya samu saboda haka duk wanda ga ya samu amfani da wannan ne ya samu amma in ya tsaya kallon bashariya shi da ne ko ita mata ce ko kaza ne ko makusanci ne to shi kenan duk abin da wanda suke ainihin zuwa su nema ba za su za samu ba zai samu ba sai a bar shi a baya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to suna cewa yanzu Allah zai aiko mutum mutum a ce mutum an aiko shi zama manzo an karo rasul ya annahu bashar sun an karatu sun yi inkari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashi saboda cewa shi manzo ne man kana basharan la yastahiqu an yakuna rasulan suna cewa wanda ya kasance mutum ba zai iya zaman to manzo ba su kuma yanzu zamani abin da suke cewa ba zai yi mu bi kato ba muna ganin ka kai kato kuma ka ce kai kaza ne ko ya zaman to kaza to alhalin kuma daga cikin Allah tabaraka wa ta'ala yake ainihin sa khususiyarsa kullum ka gaya musu ya rasulullah law kana fil ardi malaikatu da ce malaikatun malaiku ne a doron kasa yamshuna mutma'innina da malaiku ne suke tafiya a doron kasa cikin nutsuwa nazzalna alaihim minas sama'i malakan Allah ya ce da mun saukar musu da mala'ika daga sama mala'ika ya zamanto rasulan ya zamanto musu manzo law kana mala'ikatu da mala'iku sun kasance yaskununa al-arda suna zauna a doron kasa din nan a to na'am da arsaltu ilayhim rasulan Allah ya ce da manzo zan aiko musu ne min jinsihim daga jinsin su shi ma ya zama mala'ika walakin antum basharun amma dai ku mutane ne sakantum al-arda ku ne ku zauna a doron kasa fa kaifa ursilu ilaykum malakan ta ya zan aiko muku da mala'ika ko da mala'ikan za a aiko muku to zai zo ne da siffan ku shi yasa jibril hadisi jibril ya zo da siffar wato wani shadidu bayadi siya shadidu a sawar shar la yura alaihi asaru safar la yarifu min na'at ya zo da irin wannan siffa siffa irin na mutane to da kudin ma da mala'ikan ma za a aiko shi ba za a aiko da shi siffan mala'iku ba sai dai a aiko shi da siffa irin naku saboda haka wato Allah tabaraka ta yace wato ba zai aiko da su ba la ursilu ilaykum illa basharan mislukum ba zai yi aiko ba sai mutum irin ku li yumakkinakum mukhadabatu saboda ku samu daman magana da shi dan malaika ne za ku ringa jin tsoro ta za ku zo ku tambaye shi ta za ku samu wasu matsaloli ba za ku iya ba saboda haka Allah ce wanda za ku iya magana da shi wato wal fahm minhu da kuma fahimta ku fahimce shi kul ka gaya musu ya rasulullah ka fa billahi shahidan idan kuma ba ku shaida ba to Allah ya isa mai shaida wato كما بالله شهيدا محمد رسول الله الله يأتي شهيدا أني محمد لما زق الله صلى الله عليه وسلم saboda haka baini wa bainakum Allah shine shaida tsakanina da tsakaninku innahu kana ibadihi khabiran basira Allah tabaraka wa ta'ala yanda yake a wurin bayinsa masani ne wato khabiran masani ne mai sirrin sani wanda baya da farko baya da karshe yadda ya san farkon lamari yake haka ya san karshen rabani wato yana da sibra ya san yadda karshen lamari zai kasance sannan basiran tabaraka wa ta'ala yana ganin su aliman bi bawadilihim ya san batinin su wa zawahirihim ya san zahirin su wa huwa qala fi suratul an'am Allah tabaraka قد لغت سفر الآن لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا da ma mun sanya shi mala'ika ma mu aiko da shi ma zaman to mutum yanda muke mutane mahallin iskali wannan mahallin iskali anan law ya'lamu hal ar-rajul malakun am la lam ya'lamu hal ar-rajul malakan am la ba san wannan mutum da aka aiko shi ma shin mala'ika ne ko kuma mutum ne dan Allah tabaaraka wa ta'ala nazara malakan la ja'alahu ala surati rajulin domin Allah tabaraka wa ta'ala zai aiko mala'ika ba zai aiko shi ne a bisa suran mutum zai zo musu a suran mutum saboda su iya mu'amala da shi irin na mutane saboda haka Allah ya ce ya aiko musu manzo ne irin su saboda su iya dukkan ban da za su yi tambaye shi da abin da za su nema su saboda kare zama to akwai tsoro tsakanin su da shi
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان في عباده كثيرا بشيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد لكم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما كبت زدناهم سعيرا
Allah tabaraka wa ta'ala ya to haka nan lamarin yake man yahdillahu fa huwal muhtadi duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar to shine shirye wato shi ne zaman ya samu shari'a duk yadda ake gani ba mutum yana kusa da shari'a idan Allah bai shiryar da shi ba shi kenan sai zaman to alqurbu hijabun sai wannan kusancin nasa sai ta masa hijabi man yudlil duk kuma wanda aka batar lan tajil lahu wa awla awliya ba za ka sa masa wasu majibinta ba ya dole da za shiryar da shi min dunihi ma bayan Allah tabaraka wa ta'ala wa nashiruhum yawmal qiyamati mashina ala wajhihim za mu tare tsiran tashin kiyama suna tafiya akan fisafunsu da fiska za su ringa tafiya da fiskokinsu kuma ta yaya za su tafi da fiska umyan suna makafi bukuman suna bebaye summan suna kurane ga kurumta ga makanta ga bebanta sannan ba da kafa ba da fiska za su tafiya wani ya tambayi da yawa sallallahu alaihi ta yaya za a tafi da fiska kuma yace Allah da ya sakkara kafafuwa na tafiya da su shi zai sa suka da fiska ya hore fiska ya zama za ana tafiya da fiska saboda haka mawahum jahannam makoman su ita ce jahannama kullama kabar ay sakana labuha duk lokacin da jahannama karfinta da huruwanta da bakin wutanta ya dan sassauta Allah ya zilla hu sayira sai mu ƙara musu ruri labar wa shi alan wato wutan ta ƙara ruruwa ta ƙara ci zalika jazaohum wannan shine sakamakon su bi annahum kafaru bi ayatina domin sun kafirce bi annahum kafaru bi ayatina saboda sun kafirce wa ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala sai wannan ya zama shine sakamakon su zan ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون كذكا جديدا
Allah tabaraka wa ta'ala ce zalika abin da yasa za a musu irin wannan azaba su dinga tafiya da fiskokin su sun zama makaci sun zama kurane wato ba ta ba ta ji ba ta gani ba ta iya komai kuma da fiskar su tafiya abin da yasa za a musu haka zalika dalilin da yasa za mu kwaje za mu wannan shine sakamakon su me yasa bi annahum kafaru bi ayatina saboda sun kafurce sun butuce wa ayoyin mu wa qalu inkirina lil basi sun fada suna inkari tashin alqiyama ai za kunna izaman wa rufatan yanzu idan mun zama kashi muka zama to diddigaggu mun zama kasa a can zautul waqiya sun ce za bitina wa kunna turaban wa izaman ai inna la ba'usun aw aba'un al awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'un ila nitakin ma'lum saboda haka nan ma haka suka ce da sun kasance kashishuwa ko diddigaggu a ina da mawai suna kalkan jahilan in za ka da mu sabon sabon halitta wata sabon halitta bayan mun diddige sun manta Allah tabaraka wa ta'ala shine ya samar da su min al'adami daga babu zuwa akwai tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da su daga babu to kenan yana da iko ya dawo da su wanda ya samar da su daga babu wanda ya fi samar da halitta daga babu ya fi wahala akan a ce bayan an samu halittar kuma a dawo da ita za mu ji akan wannan aya sannan kuma muna ƙara tunatar da yan uwa cewa Allah ta baraka ta al'azirta mu da ganin shiga za ko dab da shiga waɗannan goma na ƙarshe na Ramadana saboda haka kwanaki ne masu girma wanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan da kana cikin lawakir idan goma kashe sun shigo ai kaga ala ya tada wato iyalansa wa a yala yala irkar raya iranen gaba daya sannan sai na rasulullah sun ya ce ta harun laitul qadri fi al-ashr al-awatin yi karda da laitul ashr wa laitul qadri a cikin goman karshe cewa yace ku neme shi fi jin abaqiya wa fi sab'a baqiya wa fi khamsa baqiya fi salati daga shayi da baqiya wato ku neme laitul qadri a cikin daren tara da suka saura to daren 21 ko ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara yace ku nemi lailatul qadri a waɗannan dirare ita kuma lailatul qadri da ma Allah tabaraka ta'ala ya fara khairu min alf shahr tafi wata dubu wata dubu shine shekara tamanin da uku da wata hudu to wanda ya rike na kila raka'a biyu kacal a wannan dare to ya ladarsa ya bi wanda ya shekara tamanin da uku da wata hudu yana ibada wannan tabaraka ta'ala saboda haka yadda kwana ashirin suka wuce kamar kintawa ido kamar yau muka fara haka muka ga nan sun zo sun sun kare haka fa kwana goma za su kare saboda haka wanda ya ga Allah ya kaddara rayuwarsa ya yi amfani da daman da ya samu na cikin rayuwarsa da ainihin ribaci waɗannan goman ƙarshen Allah ya azurta mu da alkhairin da suke ciki sannan jawhatul kamari da ake a zawiya ce ya yi izini insha Allah gobe daren litini za a fara wannan jawhatul kamari da ake duk bayan insha ko bayan asham a cikin wannan wata Allah ya biya mu dukkan bukatun mu Allah ya bar mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah buɗa mana goman alkhairi Allah ya azurta mu daga cikin wanda za a yanta a cikin wannan wata alfarma sai ga رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا الفاشل ما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتلاء العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين